wani abu yana nema ya faru a jihar Kano mun taru mun ce taba kawu mu aka taba kuma idan ka taba mu ka taba al'ummar jihar Kano wannan yaro da ya je kotu kenan ya nuna ya rena jam'iyya domin bai yadda da maslaha ba kuma jam'iyyar APC a cikin sharaɗanta akwai maganar maslaha lalle lalle ina ka akan bukata wallahi ka cutale ka dora ni din nan ni nake so ka dora da mun wallahi zan maka abin da bai maka ba kuma ina tabbatar maka cewa wallahi zaka ga aiki da cika na rantse da girman alkur'ani Abdullahi Umar Ganduje bai ci zaɓe a jihar Kano ba ya zo da ni da shi ko da wani wanda ya da yadda da shi a bashi alkur'ani a bani alkur'ani mu runguma cewa Ganduje bai ci zaɓe ba abba ne ya ci zaɓe kuma masallacin juma'a za mu ko masallacin idi kuma alkur'anin rubutun gwani na dudu za a zo da shi duk wanda ya ƙarya tsakanin ni da shi alkur'anin ya rike shi
Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala, shirin da ke kawo muku al'amuran da suka shafi siyasa a mataki na tarayya, na jiha da kuma ƙananan hukumomi. Kazalika shirin kan ba da dama ga 'yan siyasa domin su tofa albarkacin bakinsu, ƙarƙashin sashin nan na talatin da tara na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sunana Muzammil Ibrahim ya kasai da zan ja ragamar wannan shiri wanda a tare da ni akwai abokin aiki.
Ahmad Rabiu Ja'in.
Wanda da shi ne ne cikin yadda Allah za mu kawo wannan shirin tare da shi. Amur Rabiu Jain barka da wannan lokaci.
Malam Muzammil barka da wannan lokaci. Yau dai yanayi ya kai yanayi in ce zafi kusan ni dai na sha ruwa ban san adadi ba.
Wallahi wai wani yake tambaya ta wai zafin nan wai ya kai digiri nawa ne? Nace ai ya wuce digiri ya ta ba ma diploma ba har masters ya wuce.
wannan haka yake ina ga ya kai matsayin ko da yake dai.
Ya tafi professor ko? sai dai Allah ya ba mu wucewa lafiya kuma alamu ne da suke nuna cewa gaskiya damuna tana makota gaskiya ne wannan alamu ne da ke nuna cewa ya kamata a ce duk wani mai noma ko wanda zai yi noma ya kamata ya fara zuwa sharar gona kenan ka fara zuwa da kenan kai ma manomin ne eh to amma dai duk da haka yanzu dai ba dai zan iya cewa komai ba sai ruwan ya sauko tukuna to zan kafin mu noman mu fara nome al'amuran siyasa da suke gaban mu mu tafi jam'iyyar APC kai tsaye a mataki na ƙasa ka san ana ta korafa korafa cewa har yanzu ba a fidda shugabanci na majalisar dattawa ba da kuma majalisar wakilai wanda kuma har ma wasu daga cikin 'yan siyasa sun ma zargin cewa Bola Ahmad Tinubu yana ta kai kawo wajen ganin ya za a yi ya za a yi ma'ana da hannunsa kenan za a kafa shugabancin majalisun gaba daya.
Ka san kafin wannan zargi ita jam'iyyar APC ta fitar da tsayen matsayarta. A majalisar dattawa ta ce sanata Ahmad Lawan take so kowa ya zaba ƴaƴanta na jam'iyyar APC. A majalisar wakilai kuma ta ce Femi Bajabiya Mila ka gane shi ai. Wanda ake ce masa baban Jamila din nan.
Gaskiya ne wannan haka yake. To amma kuma yanzu za iya cewa Ahmad Bola Tinubu din ya fito kusan a ce ya karyata wancan zargi da ake masa.
Eh ka san shi Bola Ahmad Tinubu shine jagoran jam'iyyar APC. Kusan ka iya cewa idan ka cire shugaban kasa Muhammadu Buhari to fa shine na biyu amma ba na nufin a gwamnati ba a jam'iyyar APC a jam'iyyar APC to wannan ta sa ake ta zargin shi Bola Ahmed Tinubu yana da hannu wai dumu dumu ta karkashin kasa wajen ganin ya kafa wayancan wanda suke yaran sa ne a jam'iyyar APC domin su masa aiki ka san ana zargin cewa zai fito takara 2023 kenan ana ƙara zargin cewa misali idan ya kafa wannan shugabancin na majalisun tarayya watakila su za su taimaka masa wajen ganin ya kai gaci a wannan takarar ta sa 2023 na shugaban kasa kenan.
Wannan ce ta sa shi Bola Ahmad Tinubu ya fito a wannan rana ya bayyana cewa shi fa baya goyon bayan wani kawai shi mutum biyu yake mara baya. daga jam'iyyar APC sai shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Domin ya ce shi dama jam'iyyarsa ita ce a gabansa ba wai wata majalisa ko kuma wani dan siyasa ba.
To amma baya son ya takarar shugaban kasan ne?
To wannan dai sai dai mu jira lokaci mu gani.
To amma dai masu fashin baki suna ta magana an ce wai kaga wai in kaga kare yana shanshana takalmi?
Wai aka ce so yake zai dauka.
To shi ta zama dauka zai kenan?
To gashi nan dai sai dai zuwa lokacin mu ga abin da hali zai yi.
To da ita wannan majalisa da akan kirata da suna ta tara dukansu majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai ana nan ana kokarin fidda shugabanci ka san jami'ar PDP ma a gefe guda ta dage ta ce wallahi duk da ita minority ce tana da membobi wanda ba su kai na APC yawa ba ita ma sai ta kafa nata ka san sun ce sanata dan Juma Goje suke so su tsayar a matsayin shugaban majalisar dattawa majalisar dattawa kenan a gefe guda kuma akwai kasan Ali Indume shi ma ya ja layi har yanzu fa bai saki ba shi yana ganin shine mutumin da jam'iyyar APC ya kamata a ce ta bawa dama ba sanata Ahmad Lawan ba ka san lokacin da ake rikice-rikicen na shugaban kasa Muhammadu Buhari a majalisa ta takwas kenan an ce shi ya dage sai Buhari kuma shine shugaban kawo masu rinjaye a lokacin aka kira sallah sai tafiya tashi zai sallah kan ya dawo yana can masallaci ya tafi ruku ya gama abin da aka yi ya aka gama abin da aka yi suka sutale shi da kujerarsa suka sauke shi to ka san rikice-rikice suna faruwa al'amuran siyasa an yi zaben an gama amma haka rigingima ma kamar yanzu ake fara su wannan ta sa hatta zabe da aka yi a Kano a iya cewa ya bar baya da kura domin har yanzu akwai korafe korafe wannan haka yake wanda har ma wasu daga cikin yan siyasa suke zargin cewa ko su kansu shehunan malamai na jami'o'i professors kenan suna da hannu wajen watakila dakile ko kuma kawo na ƙasa akan ci gaban harkokin siyasa da kuma shi kansa harkokin ilimi a faɗin jihar Kano.
Ka san Profesa Attahir Muhammad Jega wanda ya sauka daga shugabancin hukumar zaɓe ta ƙasa Profesa Mahmud Yakubu ya hau shine mutumin da ya fara shigo da malaman jami'a an ce cikin tsarin.
Gaskiya ne kuma an shigo da su ne saboda su kawo gyara a cikin irin wannan harkokin ganin cewa babu wanda ya kai malaman jami'o'i gaskiya ko a ce professors gaskiya wanda kusan a ce mutum ya kai matakin da za a kira shi da shehun malami.
Eh to amma yanzu shigowar su kuma ta haifar da rudani domin sakamakon zaben da ya rika fita akwai wanda suka ce suna da kokonto akan ingancin wasu profesoshin da za ga profesa ga abin da ya fara a gari shi kuma ga abin da ya fara. Anas Abba Dala yana ɗaya daga cikin wanda ya ce ya sha mamaki ka san jam'iyyar APC ta yi zaben fidda gwani kato bayan kato.
Wannan haka yake.
To da aka yi wannan zaben fidda gwani da gwani din zaben sanata da aka yi na Kano ta Kudu. Akwai wani farfesa ya ce sanata Kabiru Ibrahim ga ya ci ƙuri'a miliyan ɗaya da wani abu. Duka 'ya'yan jam'iyyar APC. To kuma da aka zo zaben Dugari, PDP da APC Kabiru ga kuma sai ya ci dubu ɗari uku.
Dubu ɗari uku da wani abu.
Wannan ta ce Anas Abada ya ce abin ya fashi mamaki.
Shi ne har yake cewa wai shin wancan dubu ɗari bakwai ɗin su kuma ina suka tafi daina son shi kansa Kabiru gayan suka yi ne ko kuma dai ya abin yake.
Ina ji ko aikin hajji suka tafi ko umara ba su dawo.
To watakila dai sai dai mu sa wa mai sauraro muryar Anas Abadala domin mu ji nasa fashin bakin akan wannan al'amari.
To na farko cin amana ce ta al'umma. Misali Mozambique, bari in ɗaukan ma zaben da aka yi namu na jam'iyyar APC a yankin Kano ta Kudu. Lokacin da aka zo an bayyana Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin.
Zaben fidda gwani kenan.
A zaben fidda gwani na primary election na jam'iyyar APC da aka yi a Kano ta Kudu da Farfesa Shehu Alhaji. I. Da aka zo zaben secondary election a zaben sanatoci sai ga Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya samu ƙuri'a dubu ɗari uku. uku da wani abu Gaba ɗaya.
gaba ɗaya wanda ike bin sa kuma a jam'iyyar PDP dan takarar Sani Rogo shi kuma ya samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da wani abu dan haka ina ragowar waccan ƙuri'an miliyan ɗayar dubu ɗari bakwai da wani abu su wa'incan mutanen da Kabiru ga suka zaɓe shi shikenan su ba su zaɓen ba ko kuma duk mutum dubu ɗari bakwai a Kano ta kudu sun mutu kuma ana ji ana gani shi wannan farfesa Shehu Alhaji Izo i karanta wannan abu wanda ranar alkiyama Allah zai yi sabi ba zai bari Ba ka gani wancan abin da jam'iyya ta tunda an ce yattin kyace kato ya bi bayan kato ba wannan ne ya jawo suka fito da yawa ba.
to idan ittin ce ƙato ta bu- ya bi bayan ƙato duk yadda ka kai da farin jini a Najeriya kab ba a taɓa yin mai farin jinin siyasa irin janar Buhari ba da aka zo zaben sa a Kano ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ya samu A Kano gaba a ɗaya.
Kano gaba ɗaya lokal gamman arba'in da hudu mazaɓa ɗari hudu da tamanin da hudu gaba ɗaya ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ya samu da aka zo zaben mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ƙuri'a miliyan ɗaya i samu Abba K Yusuf i samu ƙuri'a miliyan ɗaya Abba i ɗora mana dubu ashirin da shida sai da aka yi inconclusive i samu miliyan ɗaya da dubu takwas da ɗari tara da wani abu ya ci zaɓe a iya Kano ta kudu kuma nan Profesa ya karanta miliyan ɗaya ina ta Kano ta arewa ina ta Kano ta tsakiya a Kano ta kudu ka ce a primary election ɗin Kabiru Ge ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya. Ina ƙuri'ar Barau a primary election, ina ƙuri'ar Malam Ibrahim Shekaru a primary election. Kaga da ya kamata a ce yanzu haka mai girma gwamna ya ci zaɓe da ƙuri'a miliyan uku da wani abu. Da Buhari ya ci zaɓe da ƙuri'a miliyan biyar da wani abu. To shugaba Muhammadu Buhari da ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ya ci zaɓe. Gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da duk wanda suka muka tare a gindinsa gaba ɗaya mu kara kakaf ɗinmu ƙuri'a miliyan ɗaya. Abba ce Yusuf ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ashirin da shida. sai da aka zagayo zaɓe na biyu gwamna ganduje ita kashe miliyan ɗaya ya ɗora da dubu takwas da ɗari tara da wani abu ita ce wannan ta kawo mu wannan zaɓen da ake magana ƙuri'a dubu takwas da ɗari tara ce ta dawo da gwamna ganduje don haka shawara ta shine mutane su ji tsoron Allah ta abin da zaka samu sunansa ƙararre amma abin da ka aikata kuma Allah ba zai manta ba zai ma hisabi akai To ka zana su abba dala da wayannan tambayoyi na tuhuma da yake wanda akwai buƙatar gaskiya ka san akwai wata magana da ake ta yaɗa kwanan nan cewa Professor Atayar Muhammad Jega yayi magana to mun dai bubu diddigin wannan magana mu dai har yanzu ba mu samu sahihancin ta ba.
Kawai dai zance ne na kafofin sada zumunta.
Idan muna bincikar magana in mun samu damar gana da Professor Jega za a ji me da ta kasance ya faɗa da bakinsa.
Gaskiya ne domin gaskiya magana ta karaɗe kafofin sada zumunta gaba ɗaya To ka san wannan ce ta sa Shamsu Kuro wakilin talakawa dan jam'iyyar PDP ne. Abinda Anas din ne yake faɗa ina ga yayi daidai da ra'ayin Shamsu Kuro wakilin talakan na PDP da yake cewa abinda aka yi wa Honorable Suleiman Abdurrahman Kawu Samaila batun kotun nan da aka je aka karbe takara shi yana ganin gaskiya ya zama wajibi shugaban kasa Muhammadu Buhari da shi gwamna Ganduje da ma shugabannin APC su yi wani abu akai ma'ana su shigo kenan domin ganin an samu masalaha a cikin wannan al'amari amma shi Shamsu Kur'an jami'ar PDP ne amma duk da haka ya tsallaka yana wannan kira eh to amma baka ganin cewa watakila ko shawara yake bayarwa ga jam'iyyar APC din watakila a fi kawo masalaha a jam'iyyar sai demokaradiyya kuma ta tafi yadda ya kamata haka watakila dai yake ko tunani to bara mu ji Shamsu Kura ina kira ga shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da uwar jam'iyyar APC da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wani abu yana nema ya faru a jihar Kano taba Abdulrahman Kawu Sumaila taba talakan jihar Kano ne da arewacin Najeriya domin Kawu ba wai al'umma suna son sa ne a matsayin sunansa Kawu ba halayyarsa ta kirki da nuna cewa komai ba komai bane da mika al'amura ga Allah subhanahu wata'ala shi isa kaga cewa mu duk da muke yan jam'iyyar PDP kwankwasiya mun taru mun ce taba Kawu mu aka taba kuma idan ka taba mu ka taba al'ummar jihar Kano Kano ina so in yi kira ga ita uwar jam'iyya da mai girma gwamnan za a tsokano sama da kara domin wallahi azimu duk wanda ya taba gawo ya taba runa za a yi bari kowa ya rasa a gyara shiri ina kira kira da kakkausan murya idan kuma ba haka ba to za a yi tone tone ministan da aka yi a jihar Kano da kujerar jihar Kano bai mora wa jihar Kano komai ba bai zo ya yi gida masallaci ko islamiyya ko wani mai unguwa a garin Dambazau bai taba kai shi Saudiya ba ko wani limami ko malami to idan aka taba kawo to minista ko za ta bari to mai sauraro ba zai ce jam'iyyar ku da bambanci ba jam'iyyar ka daban jam'iyyar to ana maganar al'umma wa yake maganar jam'iyya mecece APC mecece PDP ai sai a ce fadan da babu ruwa idan ana maganar jihadi wa yake tunanin cewa wai wani abu ai kai idan ana maganar kawu zumaila ido a rufe yake ka goyi bayan a danne hakkin wancan din kenan to wannan me hakkin sa yaron da yake fadin shi ya rantse da Allah subhanahu wataala an haife shi a garin Dambazau yaron waye ji to su kake zargi za su danne wa kawo hakkin a Kano to duk wanda ake zargi ai ya san kansa mu dai fa da yace tamu kuma da yawun al'umma da yawun talaka muke faɗa abinda muke faɗa mu ai tun yanzu da lokacin faɗar tana yi muke faɗa eh ai har yanzu baka amsa to wata ai tambaya talaka ba zai yarda ba ana gaya maka wannan taba kawu kana gani tsofaffi sun daina bacci malamai suna ta tsayuwar dare idan ba a ba kawu da kujerarsa ba kuma kawu kai nuwa ne da shan Allah to Shamsu Kura wakilin talakawa kenan to ka san ba wai ga Shamsu Kuro kilin talaka ba a dai jam'iyyar APC su ma suna ganin fa akwai matsala a wannan abu da ya faru akwai Abdullahi Gwazaye mutumin naka shugaban kwamitin yada labarai na karamar hukumar kumbotsa a jam'iyyar APC kenan ko da yayi maka hoto ne kafin ya shigo a'a ni dai ban ce ka san da kyamara yake yawo ba da ya zo ya record sai ce to za a yi muku hoto kana nufin mai daukan hoto ne baka taba sani ba ka san shi ma dai kiraye ga jam'iyyar APC ma'ana a jam'iyyance a karan kanta ita kanta jam'iyyar ta shigo kan maganar kawo Sumaila yana nufin shi ma a bincika a dau mataki amma shi yana kira ga gwamna ne ya dau mataki a jam'iyyance a hukunta wanda suka kawo su mai da wannan abu don in kira ga uwar jam'iyya ta jihar Kano jam'iyyar APC da kuma mai girma gwamnan jihar Kano dangane da wannan hukunci da aka yi na kawo Sumaila lalle lalle ya kamata uwar jam'iyya ta dakatar da wannan yaro ko ma ta kore shi daga jam'iyyar APC wato Shamsuddin Bello Dambazau domin yana jawo mai girma gwamna magana kuma ya jawo wa jam'iyya magana ana ganin kamar akwai sa hannun gwamnati ko akwai sakacin gwamnati wajen nema a kwace kujerar kawo Sumaila a bashi wannan yaro ba yi da kwalitin da zai ja da mai girma kawo Sumaila domin mai girma kawo Sumaila dan takara ne na al'umma wanda zai kare mutuncin addinin musulunci a majalisa ya kare mutuncin arewa ya kare mutuncin demokradiyya ya kare martabarta domin su ne suka kirkiri jam'iyyar APC a Najeriya misali shikenan mutum kawai daga yaje kotu sai ya ce kuma jam'iyyar ta kore shi abinda muke magana ba ma shi da hurumin da zai je kotu domin shi ba shi da mandate na cin zabe da yake nuna shine akai zabe ya ci baffa Muhammad ta kai shine ya ci zabe kuma bisa yarjejeniya uwar jam'iyya ta zauna da shi ya janye ya bar kawo Sumaila a matsayin dan takara saboda cancantarsa kenan ba kawo Sumaila ne ya ci zaben to ai kaga wannan yaro da ya je kotu kenan ya nuna ya rena jam'iyya domin bai yarda da maslaha ba kuma jam'iyyar APC a cikin sharaɗanta akwai maganar maslaha maslaha ita ta kawo kawo su maila wannan kujera dan haka duk wanda wannan abu ya bata mai rai da wanda ya hankalinsa ya tashi akan maganar hukuncin da kawo su maila ya saurari hukunci na gaba a babbar kotu kuma muna kira ga uwar jam'iyyar APC ta jihar Kano karkashin jagorancin Abdullahi Abbas dole ita ma ta shigar da kara a matsayin kotu ta ɗaukaka kara ta Kaduna ba don komai ba yaron nan da ita yake jayayya dan haka ita za ta yi dependent ɗin kujera domin a daina jawo gwamna magana da gwamnati magana gwamna masoyin kawo Sumaila ne kuma kawo Sumaila masoyin gwamna ne kuma jam'iyya ba ta so ta tabar da kawo Sumaila ko dan saboda cancantarsa sannan Alhaji Nura mai bulo masoyin kawo Sumaila wanda wannan abu ya tayan ma da hankali to kai ma ka ci gaba da kokarin da kake ka ba mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduza gudunmuwa kana ba kawo Sumaila gudunmuwa a matsayin mai gidanka ne wanda ka bashi gudunmuwa a takara da ya ta baya to muna fatan su ma Allah ya sa su saka ma da gwamnatin jihar Kano da kawo Sumaila su yi ma sakamako mai kyau yanda ka tsaya kana kara mutuncinsu Alhaji Nura shi mai bulo din dan karamar hukumar Sumaila ne ko ta ta kai shi Alhaji Nura mai bulo dan siyasa ne na jihar Kano kuma aminin Kawu Sumaila ne kuma masoyin mai girma gwamnan jihar Kano ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje masoyin Honorable Kabir Adofan shekara ne kuma dan siyasa ne da yake da lokacinsa da dukiyarsa yake gwagwarmaya dan haka duk lokacin da ya ji an taba jam'iyya ko an taba gwamna ko Kawu Sumaila hankalinsa baya kwanciya dan haka muke so shi ma a saka mai alkhairi da alkhairi bayan an rantsar da gwamnati sannan kwamishinan yaɗa labarai Kwamaran Muhammad Garba muna tabbatar ma da cewa matsayinka ne zai dada daukaka yau wasu za su zo su dinga sharance sharance akan ka muna tabbatar ma da cewa darajar ka ce Allah zai ƙara daukaka ta da izinin Allah To kaji Abdullahi Gwazaye eh, wannan kira nasa da yake.
to fitarsa ke da wuya kuma sai ga alhajiji na goda tsohon SA makabarta Kasa an ce sanda yana gwamna yana rabo shi ba kan aiki yake bayarwa likafa ne yake rabawa da gurbi na kushewa an kana so sai a baka.
to baka ganin cewa misali yanayi ne watakila dan a ƙara inganta lahira To ba mu sani ba dai amma dai to ba zan ce komai ba dai amma dai kasan shi ma ya shigo ne da wasu kalamai na hamayya yana cewa ya ji daɗi da wani kansila na jam'iyyar APC ne wai ya bayyana cewa gwamna Ganduje bai ci zaɓe ba a zaɓen nan da ake.
ka san ba ma shi kadai ba akwai wasu daga cikin yan siyasa da suke zargin cewa shi kansa gwamna Abdullahi Umar Ganduje fa ba wai cin zaben yayi ba Eh, Amma kuma akwai wanda suke ganin ya ci hakan ta sa da aka haɗu a kotu a nan ne za a bambance tsakanin tsaba da tsakuwa.
jiya na ji wani yaro wanda yake cikin jam'iyyar apc ya ce baba ganduje bai ci zaɓe ba a hasali ma bai da ƙuri'a sama da dubu ɗari hudu da wani abu to wannan abin farin ciki ne abin jin daɗi kuma yaron nan kansila ne a ƙaramar hukumar gwale kaga sun nuna cewa cuwa-cuwa da suka yi da irin abubuwan da suka yi to wannan abin farin ciki ne abin jin daɗi sun fito sun faɗi gaskiya mai sauraro zai iya cewa tun da ka riga ka bar jam'iyyar ka bar jam'iyyar ma ta zauna lafiya ai ba maganar na bar jam'iyya ko ban bar jam'iyya ba ai an zalunci na ƙasa wannan zaɓe da aka yi aka fito da wani abu wanda babu shi a duk tarayyar Najeriya ba mu taɓa jin wani labari irin wannan ba wannan mutum wanda suka zo suke ta kada yara a makarantu amma an zo zaɓe kasa cin jarrabawarsa a harkar zaɓe Su wake kada wannan yara?
abin su irin waɗannan profesoshin marasa aikin yi wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne abin rashin jin daɗi ne gabatar da cewa mai girma Abdullahi Umar Ganduje shi ya ci zaɓe a jihar Kano wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne abin da duk talakan da yake Najeriya ko arewacin Najeriya ko jihar Kano bai ji daɗi a cewa Ganduje ne gwamnan Kano da ya ci zaɓe ba domin da yadda Allah nan da ɗan kalilan ɗin kwanaki za a tabbatar da cewa Ganduje bai ci zaɓe ba abba ne gwamna na rantse da girman Alkur'ani Abdullahi Umar Ganduje bai ci zaɓe a jihar Kano ba da ya zo da ni da shi ko da wani wanda ya da yadda da shi a bashi Alkur'ani a bani Alkur'ani mu runguma cewa Ganduje bai ci zaɓe ba abba ne ya ci zaɓe in dai da wanda ake gani a cikin jam'iyyar APC ya isa i fito mi da ni da shi a tabbatar kuma masallacin Juma'a za mu ko masallacin Idi kuma Alkur'anin rubutun gwani na dudu za a zo da shi duk wanda ya yi ƙarya tsakanin ni da shi Alkur'anin ya rike shi me hujjojinka da suke tabbatarwa bai ci zaben ba hujja saboda shi da kansa da kansa ya san bai ci zaɓe ba da ya ci zaɓe da ba wannan labarin ake ba mu masu tawakkali ne da tsoron Allah da tun wa- yanzu da suka ce sun kada mu a zaben da aka yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa duk da irin cuwacuwa da abubuwan da suka yi mana da sanatocin nan muka ce min yarda mun basu da Allah menene dalilin da za a zo a yi zaɓe ranar tara ga wata mu kada tsohon nan babu wani talaka da yake jihar Kano kana gani fa abubuwan muka ce mun fita mu muka tsaye da shi saboda irin abubuwan da yake yi muka fita muka ce mun haƙura ba mu ba shi alhajiji na goda kenan tsohon SA makabarta To ina ga makarkare da kalaman Abdulaziz Dambazo mana wanda yake cewa ai da la'akari da wayannan kalamai na alajiji na goda to shi ya san ma matsalar da aka samu ta gwamna Ganduje da ake ta wannan makira har wasu suna cewa bai ci zabe ba akwai wasu mutane musamman wanda suke tare da Malam Ibrahim Shekaru ba su taimaki gwamna Ganduje ba.
haka ya faɗa a ciki dai ya dan ƙara yin wani karatu wanda a ciki ya yaba wa shi kansa kwamishinan yada labarai kwamarar muhammad garba wanda yake cewa wasu sun shigo suna yi masa sharance-sharance Eh amma ka san ya ce kuma akwai Nasir Ali Kokoki ya ce bai taimaki gwamna da kamar ba bacci a gida.
ya ce a sauke shi ma shi a naɗa shi na ji wani gyauran pdp ɗan wai bangaren mala ibrahim shekarau waɗanda ba sa so a gaya mai girma gwamnan kano kadimul islam gaskiya kuma abin mamaki su wa'annan mutanen yawancinsu da yawa yan gidan ibrahim shekarau nan wallahi tun da kan zaben buhari wallahi ba su mai girma gwamna ba zan ya kasa masu kai saboda haka ina nan akan bukata mai girma gwamna wallahi sai na faɗi gaskiya maganar nasiru ali kokoki tabbas wallahi ba in da maka karamar hukumar dala zagaye na farko da aka zaben nan inconclusive ya kasa kawo maka mazaɓarsa ya kasa kawo maka akwatin sai ya kasa kawo maka karamar hukumarsa sannan aka zo aka yi zaɓe zagaye na biyu wanda ya zama conclusive kenan wallahi shi ma shirme tafi aka masa karamar hukumar dala saboda haka mai girma gwamna lalle lalle ina ka akan bakata wallahi ka cutale Nasiru Ali Kokogi kuma ka dora ni din nan ni nake so ka dora da mun wallahi zan maka abin da bai maka ba kuma ina tabbatar maka cewa wallahi zaka ga aiki da cikawa mai girma gwamna misali shi nasiru ali kokokin ai shi ma baka ganin yana yi wa gwamnan amfani a yanzu da wani amfani darakta kamfen ne fa na mai girma gwamna na gaya ma a zagaye na farko fa an masa shal mai tafi ya kamata a zagaye na biyu ya zo ya taba wani abu amma wallahi wallahi alazim haka sa aka sake masa ba mazaba ba akwati ba garban kuma alaji ni in ka bani wannan kujerar mai girma gwamna wallahi sai ka ga aiki da cikawa to amma darakta kamfen guda kuma kaga yayi aiki kenan tunda har yanzu gashi amma ci zaɓe to wani aiki yayi an yi inconclusive ba inconclusive di ya kasa amma kuma ai gashi yanzu an ci zaɓe ina tabbatar maka maguri da aka samu tukar man kuma da wallahi ta mace ba tasa ba ba abin da ya wallahi mai girma gwamna ni nake so ka bani wannan kujerar domin ni zan saki kayan aiki mai girma gwamna hararar kujera kake watakila shi yasa kake cewa a sauke shi to ai dole na harare to wallahi ina tabbatar maka cewa wallahi nayi program ya fi 20 ko 30 da kuɗi na ba wanda ban yi ba na sura aliko koki ba saboda a lokacin ina ganin conclusive ne shi amma yanzu ta tabbata in conclusive ne dole na zo na faɗi gaskiya kuɗi na nake fitarwa in yi saboda haka dole mu ga mai girma gwamna gaskiya mu masoyanka ne ba makiyanka bane lalle lalle mai girma gwamna ka zo ka ba abin da muka ce maka kai in kana so ka ci gaba ashe buƙatar kanka ce kenan ba buƙatar al'umma ba bukatar kaina bace bukatar al'umma ce to gashi ka ce misali Ai, ina yanzu a so- cire wannan a naɗa eh abin da yasa nake so dan in nuna mai girma gwamna cewar ni da shi ma za a samu bambanci zan masa abin da bai masa ba matsayin sa na director kan har gashi na ga maka mun kawo kuri kuri wannan da aka kawo wanda mai girma gwamna ya ci a garin hukumar da samu ne alhaji ba nasa ba muna ji muna gani billahi azam su wa'ancan sun sai kayan yaki amma mu ba kayan yaki alhaji ni ko in ya bani kujerar nan zan rike amana kuma zan saki kayan yaki to amma yanzu misali kana maganar a baka ko kujerar darakta kamfen bayan kuma yanzu an riga an yi zaɓe wani irin kuma misali aiki To zaɓe amma akwai zabe da zai zo nan gaba alhamdulillah ma na ji daɗi kaga ba shi da wani amfani sai a cire shi ya zauna ya zo ya zauna ya zaman depo kenan inda har bai da amfani kaga misali kenan kujerar ba ta da amfani kenan kai ma ba ta yi amfani.
A'a ni an sa ni za ta yi amfanin nake ga kai wallahi da ni aka sa da yanzu mai girma gwamna wallahi tun a zagaye na farko da shi ya ci zabe to amma misali ta yaya kenan za ta yi amfani tunda shi mai girma gwamna wannan shine hawan sa na biyu kuma kaga dai tsarin mulkin hawa biyu ne kawai mai girma gwamnan ba shi da ambition ba shi da wanda yake so ya dora ya zama gwamna a nan gaba To kaji Abdulaziz a dambazo da waɗannan kalamai nasa masu zafi.
to wannan rikici dai na jam'iyyar APC za a iya cewa abin ba iya nan ya tsaya ba akwai wasu abubuwan da dama Ka san a wannan rigima sai an jira gwamnan an gana ɗan ɗan da zai yi. a nan ne za a gane shin ya yarda ma da kiran da ake masa ya tuɓo su ko ko bai yarda da su ba don wasu suna ganin duk da kiraye-kirayen da suke wanda ake cewa a tuɓe din har yanzu yana tafiya da su.
To amma abin jira a gani shine a bari zuwa ranar da za a rantsar da ita kanta wannan gwamnati domin a ga irin yanayin takunta na wannan lokacin.
Amar Rabi Jan sai mai sallama da masu sauraro domin kuma matattare na mai namu.
To masu sauraro assalamu alaikum.
To misaro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na hangen dala tare ni Muzammil Ibrahim ya kasai da kuma Ahmad Rabiu Ja'in dan haka a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da kuma Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasai nake cewa wassalamu alaikum.